إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markaz ahlus sunna wal jama'a wanda ke gwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna talata ishirin ga wata na shawwal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da bakwai ga watan hudu dubu biyu da ishirin da shida rabonmu da karatu na fikin suna tun sha biyar ga wata na sha'aban muna cikin mun hara magana a tattawo منذ حديث ربيعة بن مالك الأسلمي wanda dai bayani ya gabata farkon wannan babi na mahimmancin na ta taɗa'o'i kenan ƙari a kan farilla wanda neman lada ne ba dole ba ne amma iya da fadala gaske ko mahimmancin gaske ganin mun karanta ruwa ya kuma tabbatatta ce gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala sallah ake fara bincike a cikin ayyuka na bawa kuma in aka samu sallah ta cika tukon a ɗauko sauran ayyukan bawa to in kuwa aka samu sallah ba ta cika ba to bawa sai je inda bai so ne daga ba mai zai kwana amma ba sauran ba diba ma sauran aikin mataka babu sallah to kuma cikin ruwaya da makaranta tabbatatta Allah subhanahu wata'ala zai ba mala'iku umarnin diba sallar bawa cikakka ce ko da gagga ce in aka samu na ƙasa a cikin sallar wani abu bai cika ba sai Allah ce ta ku diba nafilolin shi sai ku cike mai gurbin kaji muhimmancin nafila duk da wacce ruwaya da ta shahara ta wani sahabi da ya rantsuwa da girman Allah cewa la azidu alaihin wala anqus minhun ya rantsuwa da girman Allah cewa ba zan ƙara ba akan wa'annan fadoli da aka jero mishi kuma ba zai rige ba to wani kan kawo wannan magana sai sa kenan ba sai kai nafila ba na dai dai magana shi mai magana na dai sahabi ne ko mai karin niyya irin wannan hadarin tsuwa kai na kada wata rige kaga iya magana ba zai rige ba kaga kuma yawa to shi matsalar idan ta rage baka abin ƙara shi ne matsala aka yi mutum ya ta kan shi kaka yi sakaki a kan nafila tana da mahimmanci ƙarin lada ne kuma ba cikin guri ba tana ƙara ma daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala da ruwa ta tabbata a jinsu kudusi ta bukari karu wayan sanin wurare cewa Allah subhanahu wa ta'ala na cewa bawa na bai kusance ne ba da abin da na so kamar abin nan farin da shi kun bawa na bai gushewa yana kusanta ta da nafila da ƙari har zan so shi gaba ɗaya kenan ƙarar nafila bayan farilla iya sama bawa kusantar ubangiji sun Allah subhanahu wataala Allah zai so ka kware kenan kware nafila tana da muhimmanci karshen hadisin wanda shine muka rihe karatu na karshe hadisin Rabi'a bin Malik al-Aslami wanda dan hidima ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma Allah hidima wata annabi ya fito da dare ya sako rabi'a a kowa a zambe ya ce rabiya lahiya mai aka yi tiyar sun lafurin ina gudu ne kadda cikin dare ka yi wata bukata ba mai maka jiran ko ta kwana kunin yake ka aje annabi bukata cikin dare ba mai mishi kun ya bar gidan shi zo zama na kowa na masa sanar kuna kun ya zama na iya jira annabi ce rabiya ka tambaya abin da kake so a waje na ka je ka darje kurin ka so gaya ma abin da kake so kurin ya je rabiya ya shawara ya kare tunanin shi ya zo ya ce ya rasulallah as'aluka marafaqataka fil janna abinda nake son ina son zama da kai a gidan aljanna kurin abin da ya tambaya annabi ce mishi aw ghayr zalik rabiya banda wannan baka san wani abu wannan kada ya sa ko dai wata daban yace huwa zaka ce wannan kare ta ishe ni kaga wannan cewa wata ruwaya annabi ya mai tambaya kamar cikin ruwar galil ya ga ruwaya me yasa rabiya kai wani bukata ita kadai ya rasulullah kun tsana ne tunanin ka in me aka bani zai huce banda wannan zama da ka gidan aljanna tabbas ka zama me da ya kare ko Allah taimake mu da bautar shi da yin nafilolin in za mu tashi istihbabu salatihi fil bait yanda ake so bawa ya zamanto ana so ka rika nafila a gida ba masallaci kaɗai ba kan wannan tarjama ta yanda ake so bawa ya salla a gida sai ya ce rawa ahmad wa muslim an jabir annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala إذا صلى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل في بيته جاعل في بيته من صلاته خيرا wannan ruwaya ta imam muslim jabe ke bada labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza salla ahadukum as-salata fi masjidi idan ɗayanku ya wata salla a masallaci to faliyaji alibaiti nasiban min salati ya sa wani ɓangaren sallar shi a gida kada kullum a masallaci ne ka sa wani ɓangaren nafila ka a gida an san ba farilla ba me yake ga mai fa'idar sa wani ɓangaren sallaka ta nafila a gida ya ce fa'in nan la'azza wajen allah mai girma da buwaya ja'ilun fi baiti min salati khairan yana sanyawa bawa sallar bawa a gida tana samun samun alkhairi alkhairi ne wannan ruwaya kenan sai wa inda ahmad an umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal salatu ar-rajul fi baiti tatawwa nurun faman sha'a nawwara baitahu a wannan ruwa kamar da take daga umar cewa manzana sallallahu ala'uwa ya ce salatu rajul fi beti musallar bawa ko sallar mutum don aka rajul mace ma da ana kawo tarji ne ake ta rinjaya da namiji kurin sallar mutum ko namiji a gida ta tawon ta nafila nurin wani haske ne don haka faman sha'a na warbaitin mai so ya haskaka gidan shi wannan ruwa ta ahmad haka abu dawud duk da cewa asalin ruwayar akwai matsala wajen ingancin sanadin to amma wancan ma ya wadatar da mu na wanda ya gabace shi ya inganta amma wannan lafazin ne hadisin da ifi ne ta wannan lafazin da ya zo ta wannan hanya wa an abdullahi bin umar qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ij'alu min salatikum fi buyutikum ولا تتخذوها قبورا رواه احمد وابو داود abinda yake wannan ruwaya cewa abdullahi bin umar ke bada labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ij'alu min salatikum fi buyutikum kusa wani bangaren sallarku a cikin gidajenku shi min salatikum wala tattakhidhuha qubura kanku me da gidajenku kabari domin kabari ne ba sallah wani ya karanta da kai kenan kabari ba wurin sallah ba ne a annabi ya hana yin sallah a kabari ko a makwante za mu ce abu ɗaya ne aka samu shi ma a halin darura wanda aka binne ba a mai sallah ba ko shugaba ya zo sallah ta bar shi ya so ya yi ya tabbata akan je kan kabari a yi sallah na ga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya je kabarin wannan baiwar Allah mai share masallaci bayan an binne aka yana ga Abu Hurairah radiyallahu an ya zo an binne Aisha radiyallahu bai zo ba bayan aka yi shi ma ya zo kan kabarin ya yi sallah a takaice dai kenan ana sallah ga wanda ba awa ba ko shugaba ta wuce ya wuce ana iya mai sallah ina iza wa ya sallah a yi sau akan kabarin a yi sallah bayani da na yi na ran juma'a na maganar annabi sallallahu alaihi wasallam mutum guda ne ya ma salatul ghaib na annajashi to amma wai wannan ba iya ku duk wanda ya shiga halin shi wannan shine aka sunnanta salatul ghaib ma'ana mutum ya mutu a wani wuri ba a mai sallah ba muna iya sahu anan mai mai sallah ko da bayan abinda ne magana babu shi wanda ake a yanzu ya kamar sunna a wasu wurare wani babban malami ya mutu za a mai sallah ko a makka a yi a madina a yi a wani gari a yi ta yi an ce da shi ne babu inda manzana ko sahabbai suka wa wani shugaba ko wani sahabi sallah a inda bai nan alhali an mai sallah ba a yi babu shi a sunna ga wanda aka mai sallah shi ne jashin annabi ya yi bayani dalilin da ya sa za a mai sallah don ce ya mutu tsakiyar mutane mushirkai dalilin da ya sa kenan annabi mai sallah ma ba wanda a samu an mutu ai mutu da yawa annabi ya yi kuka ga mutu sabe da yawa sun suka mutu bayanan irin su jafa irin su zai da wannan zai da na bin harisa irin da labin na rawa wanda annabi ya kuka amma bai mutu sallah ba sai dai addu'a addu'a ko ina ana yi amma sallah ga mutuma da ya mutu a wani wuri amma sallah bai daga cikin sunna kun kuma addu'a to dai a takaice dai kenan kabari ba wurin sallah bane to kenan kakkume da gidajen ku kabari ya tarwawo Ahmad wa Abu Dawud duk da nan cewa ruwayar nan kawo ma idan aka ce Bukhari ya ka ruwaya Muslim ya ka ruwaya a kawo wani akwai ko mantuwa ko rishin ganin wata ruwaya wanda ruwaya buhari ya kata musulun ya kawo ta kayan wa'ina sai ya ce rawa abu dawo bi sanadin sahi an zai bin thabit annan nabi sallallahu alaihi wasallam qal salatul mar'i fi baiti afdal min salati fi masjidi hadha illa al-maktuba abinda zai bin sabita ke ba da labarin cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce sallar mutum a gida afadal min salati fi masajidi hada sallar ka a gidanka an sana fida ta yi ka yi sallah a wannan masallaci na wani nafila illal makatuba sai in sallar farilla ce wannan shi ne yin da a masallacin shi yake kan sallar dubu a ta garin wasu in ba ta maka ba ta maka ce ta dubu ɗari ce wannan shi ne asalin maganar sallar da ake ta tahajjud ko kiyamun ramadan a gida ko a masallaci abinda ya kawo hihita ta masallaci ganin raya sunnar da waccan ruwaya da ta ce wanda yake tare da liman in ya tsaya har liman ya ƙare za a ba shi ladan raya dare wadda kuwa annabi ya wannan magana ga waɗannan sahabbai da suka nema annabi ya ƙara dare ya ja musu dare ruwaya a samu sunan ya ba su wannan fadala ko da su raya daren gaba ɗaya ba in suka tsaya da liman har ya kare za a ba su ladan raya daren gaba shi ne fadalata annabi ya yi wannan magana asalin yin sallah hihi ta sallan nafila a gida a kan menene shi ma wannan kin ya wakana ne kamar da cikin wannan ruwaya da za mu gani wadda hatta imam al-bukhari ya kawo wannan ruwaya ya kata wanda suka zo suka jiran ya huto bai huto ba a nan ya kawo musu wannan magana kuma ya kawo wa wata baiwar Allah wata sahabiya ta ce ya rasulallah ni ina son sallah bayan ka ya ce wanta na san sai har kina son haka amma ki sani sallar ki a gidanki ta yi sallar ki a wannan masallaci na ita farallar ce ma kuma ya ce a gidan ma ki sallar a ɗakin ki a ƙuriya ya yi ki a baranda a baranda ya yi ki a hidin gida kullum mace sallar tana nesa da mutane ta hilada haka nan sallar sallar ce don haka dai nan maganar muna maganar ana so kenan a kawo nafiloli a gida kada ka keɓata nafilolin da masallaci kaɗai kuma suna ga daga ciki iya shi zai kama fa'idodin a ciki nan da ya ce wa fi hadil a hadis cikin waɗannan hadisai da suka gabata ka kuma ce muna mi akan mustahabbancin yadda ake so a yi nafila a gida wayannan hadisai da suka gabata dalilun ala istihbab salat tatawuf albayt shine dalilai wanda suka tabbatar da mu yanda ake san sallah ta nafila a gida wa anna salatahu fi afdal min salati fil masjid yin sallaka a gida ta nafila ta yi kai sallah a masallaci qala an-nawawi rahimahullah إنما حث على النافلة في البيت النبي صلى الله عليه وسلم يا قديتر وحث على النافلة أن قديتر النافلة في البيت أجدا لكونه أخفى وأبعد عن الرياء دينت أجدا يا قوي إبادة تاهي نيسا درياء فكانك دا الله نكون ككي ya yi maka maganin shaidai sa maka yi da a gani shi ne wa abad an riya wa asuwan mimu bidatar amal asuwan ma'ana ya yi kare mutum ya shiga abin da yake bata ayyuka shi ne riya ya mauna kariya tsakinin yinta a gida ya yi wani ya tabarra albaita bisa gidan zai sama albarka da yin nafila a cikin shi watanzulu fihi rahmatul malaika malaiku suna sabka a wannan gida rahmar Allah na sabka gidan da ake nafila wa yanfuru minhu shaytan shaytani na gudu ya bar gidan da ake nafila wasu da fa'idodin yin nafila a cikin gidaje wannan babu sai baban afadal yatudul qiyam ala kathratu sujud fi tatawwu yanzu kuma nan zai gaya maka fadala ko yadda aka yi san doguwar tsayuwa akan yawan sujuda a nafila misali yanzu da in yi raka'a hudu a cikin minti goma to in yi raka'a biyu a minti goma sha biyar ko sha kaza wannan raka'a ta biyu tunda ta yi tsawo ta yi yawan nafila ta raka hudu ne a cikin minti talatin kaga nan raka a biyu ce amma minti talatin da bada ko arba'in na yi na ƙara wancan minti talatin raka hudu ni biyu na yi a minti arba'in misali to wannan minti na arba'in ya yi lada a kan yawan raka aka hudu shi ma na magana an yi san tsawaita tsayuwa a nafila ta yi lada a kan yawan rakowi shi sa kan masu ganin cewa ai ba faɗatar da ibada masu cewa ba ƙara arkaraka sha ɗaya sun tawaye ibada bisan bautar Allah sauransu a shi asali annabi sallallahu alaihi wasallam abun koyi shine aka ce labarin Aisha cewa a Ramadan ko wani Ramadan bai ƙarawa akan raka'a goma sha ɗaya akan samu sha uku saɓanin ruwa daga Hisham Hisham asalin me yake samun mintin wannan can an ce ta ce bai karawa sha ɗaya a ta cikin sai musulun kuma tarwa an kawo sha uku an ce akwai tanau abin ruwa cikin asali wasu sai su ce suka da ce sha uku ya ce min haraka a talfaja wata ruwaya da aka ce sha uku sha a ciki har da raka a talfajar kaga nake nawa ce ta daren sha ɗaya ko wasu su ce to me ya kawo an ce ta ce bai karawa a sha ɗaya wata wata sha uku su ai akwai nafila sannan na da annabi ke yin ratiba raka abi bayan isha su ne aka gama sha uku shi da almuhim wannan sha ɗaya babu saɓani kanta ta tabbata ƙarin sha uku kinan ƙololuwa da za a ƙara a sallar dare raka sha uku to don haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallama shi da ya karantar da mu haka ba ya taɓa yin raka'a ɗaya ba daga da wajen izi goma sha biyu ko kaga shi mai maganar ba ya sa'a akwai abin da ya kawo maimakon ka shiga hayaniya ta ƙarin raka'a tsawaita raka'a mu a shi kanan maka huta shi mai magana izihi goma sha biyu a raka'a ɗaya sha biyu mutu da kyan ana ɗage kawo ake izi uku ana ɗage kawo kana ɗan ɗaga kaɗan goma ko wani ma wani ma ya zama na rabi a zama rabi a tashi izihi uku ne yake ta ƙarshe wata ta hajji ko to izihi goma sha biyu Uzaifa ya ce annabi ya bude bakara annabi ba kira shi bai dan shi ba kira shi bai shi yazo bi shi ba kira shi bai zai waye bi yace annabi iyayi iyayi yace an ya kwarin bakara ba hadar bakara ba shi ke bakara mata yawa iya bi iya bi yace annabi da shanye bakara ga wadan kam to ba ta sai bude sutun nasa mai kwali murana ya shanye ta gaba daya ya ce ina so ina burin yi mamu abu ina so in zama na kuma a bar annabi amma ya gaji shi kan shi ya ji a cikin shi shi kan shi ya ji a cikin shi ta annabi ya bude a cikin ayyawar alim marana duk wannan sura uku yadda shi yansa gaba daya a raka daya aka ce wani abu ya manya to kenan a takaice kenan maimakon ka shiga hayaniya ta yawan rakoyi tsawai ta raka aka shi kenan ka zai suna kuma ɗan kuwa ku gane kullum rigima da ake wa ba mai rigima an kai sha ɗaya kalai ko ka bi da din da ake rigiman samar sha ɗaya sha uku kai sha kai ishirin ko talatin shi na ka ta rigimawa wane ya wane shi da albanin mu na ka cewa mu dai muna nan a kan da abin da manzan duk rigima ake umar nawa yasa da ishirin ce talatin ce nawa duk rigima ta umar ce nawa yasa duk masu rigima ba karawa daga ta umar ce shi da ya ce mu dai mu abin da aka yi tafaƙi da annabi ga abin da yake muna nan ta ishe mu Allah shi ke shiga ta rushe a takaice dai yanzu za mu tashi bayani na afdalatu tatulu qiyam hihi tatulu qiyam ala kasata sujud kenan an hihi ta an yi san doguwar tsayuwa akan yawan sujada fi tatawwu a cikin nafila yace rawal jama'atu illa aba daud anna al-mughirah bin shu'bah annahu qala إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقوم ويسلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال له فيقول أفلا أكون عبدا شكورا abin da ke wannan ruwaya wadda imam bukhari ya rubuta duka da jama'a duka sun rubuta banda abu dawo kenan imam ahmad imam al-bukhari muslim tirmidhi nisa'i ibn majah mughad ibn shuba ke cewa ko da ke cewa manzon sallallahu alaihi wasallam annabi yakan tsaya qiyamul layl wa yusalli yana yawan salla hatta tarima qadamahu aw saqahu har kahon shi ne ko kabrin shi su kumbura saboda yawan tsayuwa su yi ruwa su dauki ruwa fa yuqalu lahu za a bi magana dan akwai ruwa Aisha ya Rasulullah kana ba kanka wahala alhali Allah ya gafarta ma abinda kai ma amma kai a gaba to dai wuce kaga ba kana wannan wahala Rasulullah kauka tana kumbura sai ba da amsa cewa afala akunu abdan shakura dan Allah ya gafarta ma abinda ne da wani zai ma gaba to bazan zaman to bawa mai godiya ba kamar ni mata Allah dole godiya ce ke kwashi tana kumbura tana ruwa وروى أبو داود عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال طول القيام قيل فأي صدقة أفضل قال جهود المقل قيل فأي الهجرة أفضل قال من هجر ما حرم الله عليه قيل فأي الجهاد أفضل قال من جاهد المشركين بماله ونفسه قيل فأي القتل أشرف قال من أهري قدمه وأقر جواده abinda yake wannan ruwaya an wa anasar tambaya ayyul amal afadal a cikin ayyuka wani aiki ne daga mahi yawan shi tambayar sahabbai mahi yawa ko sallace ko me nema suke wane ne ba kudin na yi ba a nema suke wane ne afadal sai ce musu tudul qiyam dogo tsayuwa sai kuma shi wani tambaya fa ayyu sadaqata afdal a sadaqa wacce ta hilada yace juhudul muqim kokarin mai kadan na baka misali ana wata rana za a tambaye sadaqa ni na mallaki miliyan guda kai kana da jika goma amma kowa ya ka jika ya bada an jika ce ko to wannan jikar mai jika goma ta yi jikar mai miliyan guda lada kusan wata maza ta Allah gamin harko wani alƙawalin Allah ne bai rage bawa duk wanda ya zo da hasana falo ashara misaliya amma ai akan samu bambanci wajen limki lada na bace iya limkawa har zuwa 700 zuwa abin da ya so to wajen lillimkawa ce limkawal wanda daurewa ce duk da kai ma mai miliyan guda kana da garantin wannan limki goma to amma nan magana wanda ya bayar jika shi jika goma za a limka mai sabar naka dalilin shi goma ya raba ya bada daya kai kuma ɗari ka raba ka bada daya ko dubu ka dubu ka raba ko dubu ka raba ka bada daya shi kuma goma ya raba ya bada daya shi ne magana ga jihudul muqil a takaice da kurin ƙoƙarin mai kaɗan abin ɗaya ne amma dalilin daurewa ce ya yi ya ɗauka ya bada don ya karantar da mu kamar da ke aikin sahabbai ne cewa za a nemi agaji ko taimako wani sai ka yi wani ya bada kaɗan yau ka bada ana ka miliyan miliyan jika goma ya ka bada jika kaɗe wallan ashirin ka sai kama abin kaɗan ne a kai don allah da kurin shi allah iya gani ka ja allah ya zargi mu wasu ke lullurin mai tawil fi sarkat cikin tawa wanda Allah ce ya zargi masu aibanta masu kawo kaɗan su suna geyi in ka kayi da yawa su ce kaji wani da da a gani shi mai abu ne halin na hukai ne a ce yayi da a gani ne shi mai badawa ne su aibanta mai kudin mai bada da yawa wace ana neman kaka ka wani ɗan kaɗan kinga ɗan ciki hannu gwam akan haka Allah zarge su aiki na mugun aiki a takaice dai kai bakin ƙoƙarinka Allah ya sani ka mata ruwa muslim annabi sallallahu ya magana cewa man tasaddaqa bi idla tamaratin min kasabin tayyib an la tayyiban la qabla la tayyiban fa la taqabbaluha fa yunmiha kama yunmi ahadukum faluwahu da kuma misali jabal ko jabal uhud wata ruwaya cikin sai mutun annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa anadar ruwaya wanda ya sadaka daidai da dabino guda dan dabino guda amma hewar bayani kai gama fadalan wanda ya wannan sadaka da daidai dabino yace min kasabi tayyib in dai neman halakkin ka ce halakce ka bada daidai dabino amma domin Allah tsakake ne bai karɓar aiki he mai tsarki da maka kai wahalar kawo haram e kayan a gaya mafadala ya shiga makawa ga irin magana da ake wa ba kowata sadaka ba ce za a baka fadalarta a sai sadaka ta nema na halak ita ce Allah ke karɓar sadaka daidai da binu amma Allah zai rika girmama ta yanda ɗayanku ke renon ɗan dukushin doki ɗan ƙarami haizan babban doki to wannan sadaka alkaɗan dalilin niyyar ka ta kwaye neman na halak Allah zai girmata ta koma kaman girman dutsen Uhud wannan kaga nan duka ne daga niyya halaka ce kuma daga niyya dan dan nan wajen lillim kila dan iya alaka da bawa da ni sauransu ina mutum kai rena abin da Allah ba shi kenan fa ayyu sadaqati afdal wata sadaqa ce ta yi sai ta juhudul muqil kokarin mai kadan qil kuma ne shugo tambaya fa ayyu hijrati afdal a hijra wacce ce ce ko wacce hijira hawa wacce daga garin kudu wani gari daga muka zo ne wata hijira ta ko wacce ya ce man hajara ma harama Allahu alaihi wanda ya guje ma abinda Allah ya haramta mishi mutum zai hijira a san ma wata kaso bara wannan da zai yawa bai yi ma garin su dan nan magarin su bane alama sai babban hijira wata ko wacce kawarce ma abinda Allah ya haramta annabi sallallahu alaihi wasallam kaman da ke cewa hututu jawamil kalim an ban kalma guda mai ana dan wa anan me zai hudda wacce hijira ai me ka hijira daga makka zuwa ko daga wani zuwa gari ai a garin da kake baka samun damar bautar Allah ko baka iya kauce ma abinda Allah ya haramta aka kai a lokacin da baka iya bautar Allah a wani gari mai mutum zama ka wani garin mai mutum zama garin mai mutum zama gashi haramu haramu ka zamana duk inda yake baka bautar Allah kaga nan ma ai ka kaurace ma abinda Allah ya haramta maka ne Allah ya haramta maka wannan garin kai wannan kalmar ta kunshi hawuncin jirin gaba daya majigo abinda ake so kauce kenan nan duk inda kake magana duk inda kake babban abin da ake bukata gare ka bawa ya kaurace ma abinda Allah ya haramta mishi ya kunshi komai da alhal qil kuma wani tambaya fa ayyul jihad afdal a jihadi wanne ne yake badala yace man jahada al mushriki bi malihi wa nafsi wanda ya yaki mushrikai da dukiyar shi kuma da kanshi yayi da kanshi kuma ya bada kudin shi da shi akai ya kone qil kuma wani ka tambaya shi kuma fa ayyul qatl ashraf a cikin kisa ta mutu a cikin kowace ka mutu a wajen jihadi wacce ta yi kuma ya ce man uhurika damu wa ukira jawadu wanda ya huta shi an zubi da jinin shi abin hawan ma an zubi da jinin shi an kashe abin hawata shi duk an kashe su gaba daya ya kowanne irin mutuwa gaba daya yanzu dai nan mun ji wannan babe na mana yawan tsayuwa shi sa kawo ruwaya ta yi a tsalla dogon tsayewa ta yi koci da akwai ruwaya ban da wannan gada shi dai abin da kama kanan kuran sai babe na jawazu salatu ta tsawo min julus halitta sallar nafila daga zamne ko kuma lahiya ko kana lahiya ba baka lahiya ba nafila an halitta ma yin ta a zamne ba rukuni ba ne ba na nafila rukuni ne na farilla tsayuwa ku gane ku tsayuwa a sallah rukuni ne a sallar farilla ba sallar nafila ba zai kama dalili na wannan babi da yi ya ce ya sihu ta tsawo min ƙo'o ma'al ƙudarata alal ƙiyam kama ya sihu a da'u ba'adahu min ƙo'o وبعض من قيام ولو كان ذلك في ركعة واحدة فبعضها يؤدي من قيام يؤدى من قيام وبعضها من قعود yace ya siyu ta tawul min qud ya halitta a yi nafila daga zamne ma al qudrati ala al qiyam kana da iko tsaye ba kun kai zamne kama yasiru ada ba'du min qud wa ba'du min qiyam kaman haka kuma lokaci guda ya halitta kai wani bangaren nafilaka azamne ka tashi tsaye ka ida sauran a tsaye ka rabi rabi rabi a tsaye rabi azamne yace kai wannan wai rabi azamne rabi a tsaye walau kana zalika fi rak'atin wahida ko a raka'a ɗaya فبعضها يؤدى من قيام ربن تكاي عصي وبعضها من قول ربن daga zanne ko raka daya zamu ga gaba zamu da jinda maka yace sawa'un taqaddama al-qiyam aw ta'akhkhar kullu zalika jaiz ne so kan ta maka na ina iya fara sallah nafila a tsaye in ne rabcen na gaji in zamna in yi da sauran azamne haka ina iya fara ta azamne in ne abin da na yi sai in yi da sai ba duk ɗaya ne ko tsayuwar aka fara shi ce taƙaddamin ƙiyama a wata akhar tsayuwar aka fara yi aka yi da azamne ko kuwa azamna aka fara aka yi da azamne ya ce kullu zalika ja'iz duk wani halaka min gairar karaba wani karhanci wa yadda nisu kaifa sha kuma ka zamana yadda kake so amma wal afdal at-tarabbu shine zuwa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam in ba shi lahiya mun kan ta cikin fasalla iya sallar shi tare shi lahiya iya zaman harde zaman samar kuta da zaman sarki ka zamana kan mazamanaka ka haɓa ƙahuwanka haka shi zaman harɗe kenan ka gama ƙahuwanka haka ka zama na kan kakinka shi ta rabbo wanda ce sabbin tsayo annabi in ya sallah bai lahiya ba zaman ta yake ba da yawan mutane suna zaman ta yi a zaman harɗe kake ka haɗa ƙahuwanka ka zama na kan shi ne tsayuwarka in ka yi karatu kai ka kai karatu in za ka yi ruku ya kaɗan sunkuya ina baka iya tashi an kai a sunkuye sami Allah liman hamida rabbana karama sai ka warware ka je ka yi sujada inda ake yin sujada ishara inda ba a iya yin sujada ne misali marar lahiya ne balle wannan da kama aikin ido bai wa ka yi sujada ba ka bakowa za ka rasa idanka hadari ne kuma idan da ba su gyara shi su masu gyaran ido in suka ma gyaran ido suna gaya maka kakka yadda ka yi sujada duk abin da sha dukawa ƙasa ba naka ba ne don iya cikin haɗarin aiki ido lokacin da ka taka doka kai sun kuya jini ya zubo to arin idan kuma gyaran ya haɗarin su duk abin da Allah yi amma ya ƙarin likita ba a sun kuya cikin mai ibada ne yau a wannan shishigi ne da jahilci ba ibada ba ta Allah addinin Allah sai da shi la yukallifu Allah nafsan illa wusa kuma Allah san da ruwa kai sallaka azamne kai ishara ko to almuhimmi dai idan mutum iya sallah azamne ga irin zama daga zaman tarabu yake zaman hadda yake shine zaman tsayuwarka kai ruku'i kadan kadan ka taso in za kai sujada kai ka warware ka je kai sujada nan kullum muna bayani mas'alar masu sallah kan kujera wasu sun samu sauki amma kuma an huce gona da an sa man shari'a misali ina da matsalar bada da dogon tsayuwa tsayuwa ce ban na iya yi ƙahuwa na basu ɗauka na gwiwa ta to za abin da aka bani dama wannan zama da na kan kujera na zamana ne amma idan za a yi ruku'i ina iya ruku'i hai ne tsaye sai in yi ruku'i irin na kowa a taso da ni a je a yi sujada yadda kowa ke sujada idan ka zamana azumi ne kana sujada kai baka sallah da rukuni ne da kai ba ishara na in zaka iya zuwa kai sujada irin ta kowa dai bi ka taso bai halitta kai ishara da ka kujira wanda bai iyawa ne bai iya sujadan wanda shine zai kan kujira in bai zama ba amma ai ishara sallah gaba da kan kujira wannan ba karamin kuskure ne ba kuma asara ce ta sallaka an baka damar zama da baka iya ka zama na kurin an ka gaji an ka an za a yi kuyi kai kai ma ya kai kuyi irin na kowa a je sujada da kai a taso da kai a yi tsaye ya ka zama na haka kamata kai ya ce kenan yanzu wannan magana da ya yi sai yake cewa waye jeli su kai fasha wata wal'afadar tarabu yin abin da ya yi kenan zaman sallah a zamanin ka yi zaman harɗe sun ce zaman taimatar ko sai sama kuta zaman sarki din da hausa ce dai ya ce faƙadarawa musulun an alaƙama ƙar ƙulutu bi aisha kai faƙa ne sannan rasulullah sallallahu alaihi wasallam farraka'atain o jalis wani sa tambaye wanda yake aikace ne annan sallallahu alaihi wasallama ya ya tambaye ta ya manzana ke sallar shi raka'a biyu a zamne ya shi ita ta gani ya ake yi qalat sai ta ce ma alqama kana ya qara'u fihima yana karatu a wannan raka tashi guda biyu fa idza arada an yarka kina iya zamne ya katin ya katin ya katin shi can in ya so zai rukuyi ka ji ce kama eh tsaye faraka a sai rukuyi ka karatu a zamne da zai rukuyi ya tashi tsaye sai rukuyi wannan ruwa ya kenan ta musulmi rawa ahmad rawa ahmad wa ashabu sunan anha qalat aka dai Aisha kince ta amurkin ta ashabu sunan kin tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi shay'in min salati al-layl jalisan qat hatta dakhala fi sin فكان يجلس فيها فيقرأ حتى إذا بقي أربعون أو ثلاثون آية قام فقرأها ثم سجد ta ce ban gaba a nan salasallam iya karatu a zamanacin wata salashe gaba daya da a salibi ta ce sai da shekaru suka kama shi ke shekaru sun yi nisa musamman ba a nan salasallama duka shekarun da ya 63 ne ba tamar mace gogon mai tara ba ta ce shekaru sun yi nisa kina zama lattijo an hada tsuwa a nan ne ta ce ga yadda yake ta ce faka na hijidus fiha iya zama a salle shi ta nafila fa ya ƙarau zai karatu a zamane iyayi iyayi iyayi hatta idza baqi 40 aw 30 aya wa saura ne in sauran aya 40 ko 30 sauran sunan saura 40 ko 30 sunan sauran suka yi saura da ba san ce mutu da abin da ya ba wannan kamar yan kan ne yan kane ta ce ƙam sai tsaye faƙara'a sai karanta sauran ayat talatin ko arba'in sun masajad kuma sai sujada shi ne maganar cewa wannan kanan sifa salatin albani ko ya kawo ruwayu da yawa na annabin akacin ya haka nan ya rabi duk a takashin nan inda maka tarjama kurin babu laihi mai nafila ya yi rabi a zamane ya yi da saura a tsaye ya karatu don ba laifin ba da matsala kan karatu ba matsala kan shi daidai na kuran kai kan abin da akwai sauki kenan amma baka iya wa kan iya matsala kafa ko na daban sai ka dauka san ga dogo a zamane an ka rage ka tashi sai ka ida kuran shikenan ba matsala dai sai a qasamu tatawwu ita ma nafilan ai kashi kashi ce nafila ta duka neman ladan ne amma an kawo su kala-kala kashi-kashi ce akwai iri kaza akwai iri kaza sun zama ga bayani a kansu ya ce yan ƙasi mutattau ila tattau ilmutalak wadda tattau ilmukayyat wata tattau ilmutalak ya ƙatasiru fi alamita sala ya ce na fila shin tattau'i akwai mutalak akwai mukayyat ana mutalak wani ba a gama shi sallah ba ba ce kaza ba kun nafila kun nafila kun ba ta rawati ba ba ta fajar ba ba ta waye kun nafila kun shi mutalak muqayyad misali yana katar fajar ko ratiba ka musu shi ta kaza sallah ta kaza an musu wanda ka yi ta da wada ba yace wa tatawul mutalak wa tatawul mutalak tatawul mutalak yana ba gama shi wata sallah ba ko wani abu daban ba ya qatasiru fi ala nitsalakun zaka yi ne sallah kun kun ne sallah kun kai kun sallah kai niya ba wani rati ba ko kaza ko fajar ko waye kun kai ne sallah qala imam an-nawawi ke cewa fa idza shara'a fi tatawwu wa lam yanwi adadan falahu an yusallima raka'a wa lahu an yazida fa yaj'alaha fa yaj'alaha rak'atayn aw thalathan aw mi'a aw alfan aw ghayr dhalik imamun nawa yake cewa idan mutum kudin ne na fila kudin shiga na fila wadda ba mukayyada ba mutsalaka kudin na fila ce zai kudin zai tana filoli na beniyar adadi kaza ba ba matsala ko a raka ɗaya salamce ko raka a biyu ko uku ko ɗari ma ko dubu ko ka tana fila ko ba kayyadewa kai ta yi ka tashi kai ka tashi ba wani ba rata za wace ba ba kyamun da bata kunna fila zaka yi ba da cikin kai ta yi kuma haka gaji yace walau salla adadan la ya'lamu summa salla sa'a bila khilaf ko so ta salla ko kai tashi ko baka san ma nawa kai kai tai baka san ma nawa kai sai mutalaka ce yace da kai kai kai kai gurin ka sallama ko ko da kai ba ruwanka ina kake ko ka sallama wannan in kai haka tayi kun babu sabani yace ittafaqa alai ashabuna duka mazhaban shafi'iyya sun yi tafaki kan halatta haka ta wannan sa alai shafi'i fil imla bayan duka mana shafi'awa imam nawawi mu shafi'i ne haka suke kashi ko imam nawawi ya imam shafi'i ya nasi kan haka kan halatta haka ta cikin imla yace bayan haka warawla bihaqi bi sanadi anna abadar radiyallahu anhu salla adadan kathira ما بقى يكاوتر واد اسناد ابو ذر القفادي كان ابو ذر يا يسلى عددي ميوا فلما سلم ده سلم daga sallar da ya tai ya tai kenan ana bin kai iya kallon shi ya tai ya tai gaji ya kai sallama sai ana bin kai tambaye shi rahimu Allah hal tadri in sarrafta ala shafa'in am ala witr kusan da kake dai yanzu Allah ka gane a wutiri ne kai sallama ko a shafa'i ya tambaye abokan qal sai yake ce ma shi ahnaf illa akun adari fa inna la yadri in ni ban sama nawa ce ne Allah ya san abin da ne shi kana ba in ni ban sama abin da ne ko nawa ce ne shi Allah ya san abin da ne kaga mace muna cikin nafila mutalaka kura me ya hujja Abu Dharr sai yake cewa inni sami'tu khalili Abu al-Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul summa baka yace naji masoyina baban Qasim iya cewa kana kai magana sai washe kuka Abu Dharr sai washe kuka bayan kukan shi summa qal sai ce inni samitu khalidi abul qasim yaqul naji masoyina baban qasim iya cewa sallam ma min abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta anhu biha khadi'a yace naji baban qasim masoyina iya cewa babu wani bawa da zai sujada guda dan Allah suna ɗaya an kai don Allah illa rafa'ahu Allah biha daraja sai Allah ya daga mai daraja wa hatta anhu biha qati'a sai Allah kankare mai wani zini dalilin wannan sujada guda aka kun ki tayi ko ki tayi rawahu darimi fi musnadi bi sanadin sahih illa anna rajul ikhtalafu fi adalatihi duk da wannan cewa ya ce imamu dalimi ya kawo shi imam albanin mara ke cewa wannan dama bai kawo wannan kalma ba saboda na imamun dalimin hanyar bata da inganci kuma abin ba haka amma akwai ruwa da bayaki kuma ta tabbata wannan ruwa tana da inganci amma ba ta wani hanyar ba ta imamun dalimi ba ce dama ya wadata da ruwa ta bayaki da ya kare hurgu to sai shi maka ana ya ce illa fi musnadin sahih illa anna rajulan ikhtalafu fi adalati da mun shi sake da matsalar hadisin can dai na bahaki ba shakka kai shi a sanadin bahaki ya tabbatar waye yanzu wannan magana ta aka samu ta tsawo ko kenan ta tsawo gida gida ce zama bayanin mutala ya ce wa ta tsawo muqayyad wannan mutalaka shine kana iya tayi babu kun kai tayi ba wani abu amma wanda yake al-muqayyad yace shi ma yanqasimu ila ma sha ila ma shuri'a tab'an lil fara'i akwai muqayyad shi ma ya rabu akwai wanda aka shar'anta shi amma yana ta alaka da wata sallah ta farilla wa yusamma sunan rawatib ratiba sallah ratiba kai nafila ratiba ita ke da alaƙa a ce misali kayan azahar raka hudu hudu bayan ta ko hudu kayan azahar bi bayan azahar bi bayan magariba bi bayan isha bi na raka ta fajar ko ire-iren wannan kawo suna da alaƙa da sallar farilla sai ce maka yin taba'an da farad shur an shar'anta su suna bin sallah ta farilla ana mun suna nafila ratiba jama'a sai a ce rawatib jama'a su wa yashi mun sunnatul fajr wa zuhri wal asri wal maghrib wal isha wa ila ghairihi wa haka bayanin kulli ya ce wannan rawatib sun kunshi sunna tarkatar fajar tana ciki almuqayyada kenan haka sallah ta nafila ta azhar ta azhar akwai raka'a hudu kahin azhar raka'a biyu bayan azhar shi ya shahara haka ya tabbata raka'a hudu kayan azahar haka raka hudu bayanta ko ne tabbata hudu kayan ta hudu bayanta hece wal asar haka sallata al asar misali na san iya cewa rahimahullah mar'an salla qabla al asr arba'a ana dai ruwayar na iya cewa Allah ya ji kan mutumin da ya sallaci raka hudu kayan al asr haka akwai raka hudun kayan ita bayan kiran sallah duka wannan sun tabbata suna da alaka dai da sallar asar haka wani magarib magariba tana nafila iri biyu amma ta farko ba sa shata lan ratiba akwai raka'a biyu da ake yi bayan kiran sallar magariba kayan sallar magariba sun sai bukhari na iya cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabala al-maghrib annako ce liman sha yace ku yi sallah kahin magariba ku yi sallah kahin magariba tako ce ga wanda ya so gudun ka dauka da sunna ta fallar ne me wani haka ta ruwa ce Imam Albani ka ruwa cikin sunna sai yakin shi sallu qabala al-maghrib rak'atayn ya kai da raka'a biyu kahin magariba dai cikin sahabbai yake cewa idan bako ya zo Madina ya zo masalaci annabi sallallahu alaihi wasallam daidai ko bayan kisa magarba wani zai tsammanin an sallar magarba an kare nafila ta ta ba magarba ina sahabbai suke yawan wannan nafila kayan magarba inda su malakawa suka hana sun karanta annabi ya halatta shi ma yi da kun kai ka samu dama kenan akwai to wannan ba kin taratiba ratiba magarba raka'a biyu da ake ba magarba ita ce ratiba ta magarba duk da ita kuma yinta a gida shi ne ya yi shi ne nan salama yake yi kuma ta sahabbai cikin sunan abi dawo cikin sunan nasa'i iya cewa wata ruwa ya je wajen abdulashahal ya kai ziyara wata unguwa na salama ba salama garba ba magarba sai ga mutane suna nafila suna nafila ba magarba wata ruwa sai ta yi sallu hatin raka'atani fi biyutukum ku yi wannan nafila raka'a biyu a gidajenku wata ruwa yake cewa in haji salatul buyut salatul buyut sallar gida ce kaga annabi ya yi da ta zabanta nafila ta ba magarba shi a gida yake kuma ya ce ku yi ta a gida haka wannan ruwa cikin sautin sai haka suna abi dawud ta tabbata kuma to kenan magarba tana nafila iri biyu akwai kabiliya akwai ba'diya amma ba'diya ce ratiba sai ya ce wani isha isha ma tana da ratiba raka'a biyu bayan sallar isha annabi ya tashi sallah raka'a biyu bayan sallar isha lanan mun kawo ta fadala wani lokaci ta raka'a hudu bayan sallar isha dan sallallahu alaihi iya cewa wanda ya sallaci raka'a biyu hudu bayan isha za a bashi lada kamar yayi sa a daren da ta kada mun kawo nan fadala duk da a takaice ta tabbata kuma ruwayoyi iri hanya uku akwai hadisun abdullahi bin umar kai abdullahi bin amur bin as akwai na abdullahi bin mas'ud akwai na aisha radiyallahu anha akwai lokacin da na bayanin akwai wani cikin malaman najeriya iya zama nan lokaci ba iya cikin malaman najeriya ya karanta a wata jami'a ya kama shirin namu a afirka tv ne mun yi bayani ya kiraye ni kan ya yi shi na kawo wannan fadala iya ga kaman akwai matsala kan hadisin wanda shi hadisin guda uku da na shi bayani daga baya shi da harko ma kahin in gina wancan ruwaya sai na gina ruwaya da imamul bukhari ya tabbata daga abdullahi bin abbas ma'aji wannan fadara makanta kenan ita sallar kanta akwai ruwa ta abdullahi bin abbas iya ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a hudu bayan sallar isha dan haka kan wannan ruwaya ta ta bukhari ya kata ba mu matsala kan wannan sallar raka'a hudu ko ka wata farala ba ko to maganar fadara kuwa albani rahimahullah shi maganar da yake akwai ruwaya hadisi marfu'i shi ne aka yi magana a kan raunin shi wanda ya kawo watan fadala ruwaya hadisi marfu'i to idan muka ajiye marfu'i wannan uku hanya uku ta abdullahi bin mas'ud abdullahi bin amr bin as aisha radiyallahu kowace usnadin ya inganta shi albani mawla ke ta albani ke ta mawla kaddara wannan hadisi ne mawqufi ya ce mawkufi ne lafazan amma marhubi ne hukuman a ƙa'idar malaman hadisi idan abin da ke da alaƙa da lada kaza ko magana lahira sahabi inda ya sahabi ya ce annabi ya kwata fatala kaza to ƙa'ida mai hukumcin hadisin kama annabi da ce don sahabi bai hudun fatala da ka inda ya taɓa daga sahabin abin da shi lada ne ko magana lahira to iya mai hukumcin marhubi shi na albani kita wannan ruwaya da Aisha da Abdullahi bin Amr as da Ibn Mas'ud sun tabbatar da cewa wannan hadisi na samun fadala wanda ya raka hudu a bayan sallar Isha za a bashi lada kamar yasa dan bai tsaka na mushi bayani daga baya da ya dangana ya raka da haka ne shi ya muna kotarwa ta kawo can to lokaci yayi Allah kai mu insha Allah Allahumma salli islam gobe kin insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin to wannan ra'ayinka ne kuma misali ka kama ba kama an ce maka an ce maka illa da yana da bata ko da halala amma ta ba kai da wannan da ba kai da kai da shi ko ina mutum yadda ya yi ta lada ne ya yi a gida ta halala tabbata lada الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر